ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أما بعد godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi da ya kawo wannan safiya ta asabar yau muna ashirin da ɗaya ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu a gida miladiya yau muna goma ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin daidai mun dawo a cikin wannan daura don ci gabar karatun wannan littafi a takasiru fi tarbiyatil aulad wannan zama ita ce zama ta biyar tun daga faro karatun wannan littafi ina gaba tare da tsawaita bayani ba za mu ci gaba kai tsaye kamar daga inda muka tsaya ni a nuskata mun tsaya akan kuskure na goma sha takwas da aka yau za mu tashi akan kuskure na goma sha tara to amma na duba bugun da ke hannunku na ga shi wanda ke hannunku za mu tashi akan kuskure na goma sha shida kuma na ɗan bibiya na ga akwai ɗan bambance-bambance da yake bugun da ke hannunku ta fi zama sabuwa bugun hannunmu ita ce bugun farko bayan nan malamin ya ɗan ƙara bibiyar littafin ya yi ƙare-ƙare ya yi ɗan canje-canje da haka littafinku ta fi zama wato sabuwa amma dai zan ci gaba da karatu na cikin littafi na akwai 'yan ƙananan kurakurai da yake ba za su cutar ba akwai kuma 'yan ƙare-ƙare wanda insha Allah ta'ala duk inda muka zo wani gaba na ƙari in Allah ya soya da za mu duba a cikin kwafin da ke hannunku mu karanta wannan ƙarin muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu mala ya ce wa min sawri taqsir fi tarbiyatil awladi almukfu tawilan kharij almanzil daga cikin kurakuran da iyaye suke fadawa yayin tarbiyyar ƴaƴansu shine uba sai ya dade a waje bai dawo gidansa ba mala yace fa ba'd al-aba'i yuhmilu manzilahu wa yamkufu tawilan kharijahu mimma yu'arrid al-awlad lil fitan wal masa'ib wad diya'i wal inhiraf wa min madahir dhalika ma yali yace akwai wanda daga cikin iyaye maza wanda ke tozartar da gidansa sai ya fita waje je daɗe bai dawo ba wanda hakan yana jefa yara cikin fitina yana jefa su cikin musibu yana jefa su cikin tozarta yana kuma karkatar da ɗabi'unsu da tarbiyyarsu kaga ana iya samun matsala a gida an yi saɓani tsakankanin wani yaro da wani yaro babu wanda zai gyara musamman musamman idan ya zama ɗakuna sama da ɗaya ne a gidan akwai wancan ɗaki akwai wancan ɗaki akwai wancan ɗaki a mafi yawan lokaci san kai na yawan kama jinsin mata wurin tarbiyya kowace tana son ɗanta a mafi yawan lokaci wance da ba to idan ya kasance mahaifi yana gida to kaga idan aka samu matsala zai iya gyara in aka samu matsala tsakankanin kishiya da kishiya miji zai iya yin gyara to amma idan ba shi a gidan har sai a ci a cinye a yi saɓani a ruguza gidan shi bai sani malai ce wannan na daga cikin miyagun kurakurai ya ce ga misalai ya ce na farko al-ishtighalu an al-awladi bil bai'i wa shira'i wa tijara walau utiba al-abu ala zalika la qala inna ma a'malu li ajalihim wadansu iyayen sai su shagaltu da kasuwa siye da siyarwa ba su a gida tsawon lokaci tun safe in ya fita gida sai can karfe tara karfe goma in ka tambaye shi sai ce ai faɗi tashin muna yi saboda 'ya'yan wannan ganganci ne za ka nemi dukiya kuma ka tozartar da tarbiyyar 'ya'yanka wannan ganganci tsari za ka yi daga lokaci kaza zuwa lokaci a fita neman abinci daga lokaci zuwa lokaci kaza a zauna a gida a kula da tarbiyyar yara amma ka fita tun safe ba ka dawowa gida sai dare daren makila yara sun yi bacci iyayensu mata ma sun yi bacci wannan ganganci ne wannan yana rubuta tarbiyya na biyu as-safaru tawilu kharij al-baladi lil amali aw an-nuzhati mutum ya zama yana tafiye-tafiye sai ya tafiya mai tsawo ya bar garin ko kuma ya tafi yawon shan iska annuzha kenan irin picnic din nan sai mutum ya je sati biyu sati uku bai ma san halin da gidan shi ke ciki ba wannan ganganci da kuskure abin da ya waje ba a kanka shine kai kyakkyawan tsari daga kwana kaza zuwa kwana kaza za mu tafi dubai za mu je china za mu je jidda za mu ɗauko kaya amma lokaci kaza da lokaci kaza muna gida amma ya kasance tutur kai ba ka gida ka yi tafiya ina alhaji ai alhaji ba ina ya tafi dubai bayan kwana biyu ina alhaji ai alhaji ya dawo ya tafi lagos ina alhaji wannan zai gurɓata maka gida abu na uku al'ukufu sa'ati tsiwal ma'al ashabi fil istirahat wal munazzahat sai ga waɗansu maza sai su fita daga gida su je su samu abokai a je wurin hutu wurin da ake hutawa wurin fira sai a salwantar da awoyin dare masu yawa ko ma da rana irin wata fitina da ta faɗa ma waɗansu daga cikin mazaje a yau suna da wata daba daba daba ta shan shayi abin gunin ban al'ajibi karsa irin shayin da ake sha sai a zauna tun karfe bakwai na dare har karfe goma sha ɗaya har sha biyu ana shan shayi wannan fitina ce ta faɗa modansu daga cikin mazaje bai zauna da 'ya'yan shi ya ɗebe musu kewa ba bai zauna da matarsa ya ɗebe mata kewa ba ya ji matsalolinsu ya ji damuwansu ya san hanyoyin da za a bi a gyara sai dai a ta kama kai wata mata in tana son magana da mijinta sai dai ta text ko kuma ce mishi waya bayan kuma suna kwana gida ɗaya su tashi gida ɗaya wannan ganganci da kuskure waɗansu ko mazajen an jarabce su da hira shi yasa in kana tafiya a unguwanni za ka ga dakali dakali duk na firan wata firan za a fara ta tun bayan la'asar in aka kira magriba masu imani za su je su yi sallah su dawo in aka kira isha'i su je su yi sallah su dawo daga nan sai sha ɗayan dare masu imani kenan waɗansu ko in aka dasa firan ba ma za a tashi a yi sallan ba mata da dama suna kokawa akan irin wannan mummunan ɗabi'an na mazajen nasu da ban mamaki ka ga mutum wai yana da dandalin fira da mamaki fira ne in ka tattauna abu yau ai bai kamata kuma gobe ka ƙara tattauna shi ba ka wuce shi kuma ke mahalici abu na hudu ihmalul baitul awwali idza bana al-abu bi zawjatin jadidatin wa sakana ma'aha bi maskanin jadidin sai kaga wani namiji idan ya auri wata mata ya kama mata hayan wani gida ko ya gina mata wani gida sai ya kyale tsohon gidan shi ga uwar gidan shi can da 'ya'yanta ba abin da ya dame shi sai ya tale gidan amarya ya suke ci ya suke sha suna da wutar lantarki fanka ya lalace fitilla ta lalace ba abin da ya dame shi yaran gidan sun ci sun koshi ba abin da ya dame shi gidan da matsala babu matsala babu abin da ya dame shi wannan mummunan ɗabi'a ce tana ruguza tarbiyya mali ce fakan min fakan min an-nas man yumilu baytahu al-awwal idha bana bi zawjatin jarida fa yudayyi'u al-awlada wa yatasharraruna bi sababi shigali walidihim wa bu'dihi anhu sai ga ƴaƴan wancan tsohon gidan gidan uwar gida kenan sai ka ga suna ta walagi suna ta garran ba a gari ba su da mai kula kuma wannan kuskuren saboda baban su yi nisa da su كثرة خروج الأم من المنزل إما للأسواق أو للزيارات ko kuma ka ga uwa Allah ya jarabce ta da yawan fita kafan tana kaikayi tana zaune za ta ce bari in je kasuwa bari in je shagon wani bari in je shagon wani bari in je babban dodo bari in je kasuwa bari in je shagon kaza Allah ya jarabce ta da yawan fita ko yawan ziyara ko yawan zuwa kasuwa wannan kuma iyaye mata da dama yanzu Allah ya jarabce ku da wannan kai bar man ƙara muku har da yawan fita zuwa makarantu ba kan gado duk wannan rashin lissafi sai ka ga wata baiwar Allah shekaran ta yau ashirin da biyar tana zuwa makaranta shekara ashirin da biyar din nan ya isa a ce yaro ya fara primary yana da shekara shida ya gama primary shekara shida ya gama secondary shekara shida sha biyu kenan ya je jami'a shekara hudu shekara sha shida kenan ya yi masters shekara biyu shekara sha takwas ya yi phd shekara hudu shekara ashirin da biyu amma ita yau shekaranta ashirin da biyar ko ahalari ba ta iya ba lokacin da ya isa yaro ya taso ya fara primary har ya zama dakta amma ita tana nan kullum tana gararan ba akan hanya ka ce mata inna mala amalu bin niyyati wa inna mali kulli mar'in manawa ina ma'anarsa ba ta sani ba iyaka na abudu wa iyaka na sta'in me yake nufi bata sani ba kuma ana nan ana ta zuwa makaranta eh zuwa makaranta yana da muhimmanci amma shi ma akan tsari wannan ina yi ne da ɗaliban da malaman duka malamai su tsara yadda ɗalibansu za su zama malamai ne ba kawai su ta zuwa makaranta kullum kana nan a matsayin kai ɗalibi ne kai bawan malami bai a tsara yadda ɗaliban za su zama sun ilimi ne su masu amfani wani wannan ko ko da tsohuwa ce kuwa ko da ai shekara hamsin ne a yi mata tsarin da ita ma za ta zama malama هذه بعض بعض مظاهر المكث خارج المنزل yace to wannan dai misali ne na bada fakan fi hadhihi fakan fi hadha as-sani' min ihmal lil awlad wa kan fihi min ta'rid lahum lil fitna wa kan fihi min hurmanihim min ash-shafaqati war ri'ayati wal inayati وما أحسن ما قيل ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفه ذليلا إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أب مشغولا ya ce to wannan mummunan ɗabi'a tana haramta ma yara tarbiyya tana tozarta su tana kuma hana iyaye su nuna ma ƴaƴayensu ƙauna da ya dace shine sai kawo wani baiti yake cewa maraya ba shine kaɗai wanda iyayen shi suka mutu suka bashe cikin rauni ba ai haƙiƙanin ma maraya shine wanda ga uwan da uban amma ya same su mashgul kullum suna cikin hidima ba su da lokacin shi ba su da lokacin tarbiyyar shi shi ma na ita maraya ne in dai maraya shine a rasa kula to wannan uwa da uban su suna nan amma ba su da lokacin ɗan shi ma wannan ɗin in za ka kira marayu ka kira ya ci ka kira shi a ciki abu na ashirin addu'a wa alal aulad mummunan addu'a akan yara فكم من الوالدين خصوصا الأمهات من يدعو على أولاده فتجد الأمة لأدنى سبب تدعو على ولدها البريء بالحمى أو أن يقتل, أن يقتل بالرصاص أو أن تدحسه سيارة أو أن يصاب بالعمى أو الصمم وتجد من الآباء من يدعو على أبنائه بمجرد أن يرى منه أقوقا أو تمردا ربما كان هو السبب فيه cikin miyagun tarbiyyar da iyaye yake ma 'ya'ya shine mummunan addu'a akan 'ya'ya sai ka ga iyaye musamman mata ɗan ƙanƙanin abu sai ya faru sai ka ji uwa ta fasata tana mummunan addu'a kan ɗanta Allah ya jefa maka typhus Allah ya jefa maka malaria Allah ya sa a kashe ka da bindiga rasa bullet Allah ya sa bullet zai kashe ka Allah ya sa mota ta banke ka Allah ya jarabce ka da makanta Allah ya jarabce ka da kurumta sai kaga uba shi ma daga zaran wani lokaci ɗaya ya saba mishi sai irin wa'annan miyagun addu'o'in akwai yiwon kuma da uwa da uban so suka ce maka yaron ya lalace yi irin wannan mummunan ɗabi'a na taɓa shiga mota da wani a saudiya zai kai yarinyar shi makaranta tana kuka haka yake faɗin katalakin labu yarinya a shekara ba ta wuce bakwai ba kalba kalba karya allah ya tsine miki karya allah ya tsine miki irin wa'annan miyagun ɗabi'u wa ma alima alwalidani anna hadha ad-du'a rubama wafaqa sa'ata ijabatin fataqa'u ad-da'wa mawqi'aha fayandamu wa la tasa'ata mandam idan aka yi dace uban yayi addu'a a gaban da addu'an za ta karba auren Allah in kuma addu'an ta karbu sai kuma uba ya koma yana nadama lokacin da yake lokacin nadama ta wuce وقد قيل إن الدعوات كالحجارة التي يرمى بها فمنها ما ما يصيب ومنها ما يخطئ ita addu'a kaman harbi ne duk lokacin da kake harbi akwai yiwuwan ka samu target akwai yiwuwan ya kuskure to haka addu'a take wani lokaci in ka yi ta sai ta samu target wani lokaci kuma sai ta kuskure shi yasa a cikin hadisi annabi ke cewa la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum kada ku yi mugunyan addu'a kan kawunan ku na bani lalace annabi ya ce kake in ba haka ba shegiya niki annabi ya ce kake in ba haka ba Allah ya tsine mai sai ka ji mutum yana ce in ba haka ba Allah ya tsine mishi yana tsine ma kanshi annabi ya hana irin wannan mummunan addu'a kai akwai ma wanda tafi wannan muni in ba haka ba sai mutum ya ce wai ya mutu kafiri duk wannan mummunan addu'a ne in kuskure ne Allah ya yafe mu shi kenan amma ka ce in ba haka ba ne Allah ya tsine mai ya ce Allah ya tsine masa kaga ai wannan kuskure to haka nan wani zai rika ma ƴaƴansa irin wannan mugunyan addu'a annabi ya ce kar ai haka wala tad'u ala amwalikum kada ku bukanyar mugunyan addu'a akan dukiyan mashin ɗinka ko keke ko mota ka samu matsala ka ce shegiya tsinanniya annabi ya ce kar ku yi wannan la tuwafiqu min Allah sa'atan yusal fiha ata'an fayastajiba lakum akwai yawan ku dace da lokacin da ake karban addu'a in aka karbi wannan addu'an kuma shikenan matsala ta faru kuskure na gaba tarbiyatun ala safsafil umur wa sayil ibarat wa marzul al akhlaq tarbiyantar da yara akan yin ɗabi'u na kaskanci safsaf kenan ɗabi'un kaskanci miyagun kalmomi ɗabi'u na marzul na tozarci duka da su ne ka tashije il'andiya mutum ya rika karfafan yara su rika zaman dandali zaman dandali zaman dakali wata kalilin kufa mutum ya rika karfafan ya'yarsa suna kwaikwayon kafirai تعويد البنات على لبس الكثير من الثياب ya mace ta sa tufafi matsatsu iyaye su rika jinjina mata a ka aiko ki mai kyau kin ga komai ya fito ga yana wannan mummunan dabi'a ce wa min zalika ta'wilun ala itlaq al-ibarat an-nadiya tarbiyantin yara akan kalmomi na kaskanci kalmomin da yake babu kula a ciki kalmomin da yake kaskanci ne a cikin mutum yana faɗin irin wannan kalmomin jazakallahu khair wal kalimatul muqbi'a zage zage وذلك من خلال كثرة ترداد الوالدين عند ذاك إيا سنا يوان نانا تلك العبارات إرم ودنن كلمومي أطي إيا عند إيك سنسابة إرم ودنن كلمومي ما سموني تو يود كل سيسا إيا أسد أولا أو من خلال نبذ الأولاد بالألقاب عند مناجاتهم waɗansu iyayen suna da waɗansu laƙabba da suka yi ma 'ya'yansu laƙabi-laƙabi suna kiransu kuma wa'annan laƙabban masu muni kai katon banza sunan ɗanka kenan da kake kiran shi wannan wai lakabin shi kenan in aka ce katon banza ya san shi ne misali kun fahimta to irin wannan abubuwan yana cutarwa mimma ya ji alal aulada ya alafuna hadhihi ibarat wala yura'una adab al kalam sai ƴaƴan su kwaikwayi wannan ba za su kula da ladabban magana ba kai ko text message za ka yi idan ka rubuta ka tsaya ka karanta tukuna wa'annan kalmomin sun yi sentence din ma gina ta yayi ka sa ka'idan masu hankali ana son taƙaita kalmomi kuma su ba da ma'ana kar ka zo abin da ya kamata ka ɗanyi shi cikin kalmomi biyar shida sai ka kalmomi goma sha biyar ko tambaya ce wata za ta tambaya nan sai ta rubuto takarda ta cika maka takarda kawai tambayan bai wuce layi biyu uku ba to ko text message kai ka tsaya ka duba ka kirfa ka ga wayannan kalmomin sun yi ka sake bi na biyu ka sake bi na uku in ka gamsu kalmomin akwai dattako akwai nagarta akwai isar da saƙo ko baka tsawaita bayani ba sai ka yi bismillah sai ka tura message ila an fahimta shi ya sanya kaga ko wannan littafi yanzu da muke cewa akwai ƙare-ƙare da malamin yayi ya rubuta littafin ne bayan shekara shida bakwai ya sake duba littafin sai ga akwai abubuwan da ya kamata ya ƙara haka dan adam yake to yana daga cikin kurakurai da ya kasance iyaye ba sa kula da irin kalmomin da ke fitowa daga bakunansu yau da kullum zai sa 'ya'yan su kwaikwayi wannan kuma 'ya'yan za su yi watsi da janibin ladabban magana da zaben kalmomin da ya dace kuskure na ashirin da biyu fi'il munkarati amama al-aulad mutum ya riƙa yin kurakurai munkar ababen da shari'a ce musu a gaban yara ko kuma ya ga suna yi sai ya tabbatar da su wannan ƙari ne ana ko a iqraru alaiha ba shi yake yi ba amma ya ga suna yi kuma sai ya ga babu laifi ka shirbi dukhan shan taba halqul lihiya aske gemu sina'il aghani jin kiɗe kiɗe wani bala'i da aka jarabci al'umma a yau in ka buɗe tafsiri ma in zaka ji a rediyo sai ka ji kiɗa tafsiri to ballanta na irin waɗannan miyagun wayoyin da zaka ga kullum cikin kiɗe-kiɗe har yanzu na kasa gane daɗin da ake ji a cikin kiɗa amma sai ga wani ya sa kiɗa ba a tsinde da shi to wannan duk yana matar da zuciya yana gurɓata tarbiyya yana jefa yara cikin wato cikin koman shaidan sayyidina abdullahi dan mas'udin sai da ya rantsuwa da Allah da Allah ya ce wa minan yasu mayyashtari lahwal hadisi sayyidina abdullahi dan mas'udin ce na rantse da Allah ke da kidi Allah ke nufi shine lahwal hadisi li yudilla an sabilillah amma dan su iyayen ba abin da ya dame su aw mushahadat al aflam saqiba fuma fumai na banza fuma fumai ko dai na turawa ko na hausawa fuma fumai na banza wanda ke gurbata tarbiyya aw mutaba'at al musalsalat al talfiziniyya irin series din nan series ɗin nan wani series na soyayya series na kaza series na kaza akwai series masu amfani waɗanda yake mai cike da tarbiyya da karantarwa da nuna ƙwazo da nuna kaza akwai irin wannan series ɗin masu amfani malaman makarantun da suke kula da janibin tarbiyya duk sun san irin wannan akwai series ma na karantar da turanci matsala kawai turanci ne series ne in aka gama da wannan aje ga wannan aka gama da wannan aje da wannan to haka nan akwai siris na amfani karantar da larabci karantar da kwazo karantar da dabara karantar da salon mulki amma siris din nan kawai na soyayya ko wani abu na na yanda ake sata ko yanda ake kaza duk wannan na daga cikin matsaloli wa ka tabarrujul mar'ati amama banatiha ko ko mace ta rika bayyana tsaraicinta a gaban 'ya'yanta mata tana ganin ai ta ce ikke ta saba ganin ki a wani yanayin da yake in ba mata da miji bai kamata ana ganin irin wannan yanayin ba to da haka kin saba mata da bayyana muke bayyana kawa so da haka wannan zai mata tasiri ita ma ko gaban wani sai ta ji ta bayyana ko maza ko mata khurujuha min al-manzil ghayri haja yawan fitan mace daga gida ba dalili kawai tana zaune sai ta ce ma yanta ko ƴaƴanta bari dan je in dawo sai gabas an jima bari dan fita in je in dawo sai ta yamma bari dan fita in je in dawo sai ta kudu sai dai in tana da abin hawa a nan kasan mata yi ba su hawa babur sosai amma na je kasan mali na ga inda suke kamar yadda kasan maza na hawa babur haka su ma suke hawa babur da irin zaman da kali din nan da zaman fira da ake yi da maza da mata duk tare ake yi Nijar ma ko? Ka gani? duk kasan da faransa ce mata mulkin mallaka haka take kai lalacewar ta haka yake kaiwa shi yasa an ka auna mulkin mallakan ingila da na faransa sai ka zaɓi na ingila sau ɗari ta allah ne mu faransa ta gurɓata mana tarbiyya ta shigar da miyagun aƙidu shi yasa ita ba ta yadda ma ko kuɗi ne sai dai kurɗa amfani da kuɗin ƙasansu saɓanin ingila mu ko za ga magabatanmu da dama a sakandare suka koyi iziya da risala mulkin ingila kenan suna dan sarkawa da addini Allah ka shirya da mu fa hadha kulluhu yaj'alu min alwalid yaj'alu min alwalidayn qudwatan hasanatan lil asiyatan lil awlad wannan yakan sanya iyaye ko kuma ƴaƴa su ɗauki mummunan tarbiyya daga iyayensu sai malam ya ƙara ce wa kadhalika qaryara alwalid ala awladihi ba'da المنكرات فلا فلا تراه يحرق ساكنا تجاههم مما جعلهم yastamra'una al-munka wani lokaci kuma sai ga iyaye sun ga ƴaƴansu sun zo da wata banna amma ba za su yi musu tsawa ba ba za su faɗakar da su ba wannan sai sanya yaran sai su ginu akan mummunan aiki sai yara su sun shirya wata walima tsakankanin mazan ajinsu da matan ajinsu sai yaro zai ce baba gaban kuɗi sai ka ganshi sun ɗauki hoto da ƴar ajinsu ko a makaranta sun ɗauki hoto da 'yar ajinsu sai a cika aiko wannan kun yi kyau kuwa wannan wace ce yace ai kwalik ɗina ce ai saratu kenan amma sa a masha Allah ba abin da ya dame shi ba ke saratun ba hoto ne saratun ba ke ba wannan kuskure ne Allah ka shirya sadda cikin kurakurai jalbal munkaratu lil manzil musun ya je nemo miyagun abubuwa ya kawo gidan shi da kanshi sawa'un kanat min al-mujallat al-khali'a ko dai a cikin mujalloli jaridu na batsa masu muni aw min ajhazat al-fasad al-mudammira ko kuma tashoshi waɗanda suke ruguza tarbiyya masu muni tashoshin batsa aw al-kutub al-jinsiyya allati tatahaddathu an al-jinsi saraha ko irin littattafan nan da ke magana akan alaƙan mata da maza ƙarara ki faɗi kaza har sai a gaya miki kalmar da zaki faɗi ki kaza to sai a fito karara a faɗi irin abin da zaki ana ɗora maza ko mata akan alaƙoƙin maza da mata karara babu wani ɓoye-ɓoye wanda ko ƙur'ani karo inda yake nuna mana kawaici da kunya sai a ce falon mata rashaha yanzu na in muka fassara falon mata rashaha yayin da ya lullube ta duk wanda bai isa ya san ma'anar lullaba ba ba zai gane abin da muke nufi ba saboda sabon kunyan qur'ani min qabli an yata masa tun kafin ya shafe ta duk wanda bai kai matsayin ya gane wannan kalma ba zai gane ta ba kunya na qur'ani amma dancan miyagun littattafan akwai ma yanzu irin clip din na bidiyo da zaka ga ana saki abin da ko kai da matarka zaka ji kunyan faɗi sai ka ji ana faɗin shi karara abin gurin ban takaici to sai ga mutum ya kawo wannan gidan shi da kansa aw ghairi hamil munkara wa hadhihi wasa'il taqrib wa ma'awil hajam waɗannan waɗansu sinadare ne na ruguje tarbiyya da ruguje mutuntaka da kuma rusa tarbiyya wa adwatu fasadin wa hilal suna gadar da banna da lalacewa wa madaris bil hadam al aqida makarantu ne cikakku waɗanda suke gurɓata tarbiyya suke rusa tarbiya wa tami'il akhlaq sun raunana ɗabi'u masu kyau wa tadribil amali ala irtikabil fawahish wannan kuma karantarwa ne a aikace kana koya ma danka ya zama dan iska Allah ka shirya to hadhihi alwasa'il laha qudratun kabira qudratun kabiratun ala al-iqna wala ta'thirun balighin fi tanhiyati dawr al-usrati fi tarbiya wa inna abun duk da muka kawo suna da rawa mai girma da suke taka gurin su gamsar da yaro akan banna su kuma nisanta tasirin abin nan family wurin gadar da tarbiyya mai kyau kuskure na 24 kasratul mushkilati bainal walidain yawan sabani tsakankanin iyaye akwai iyayen da kullun cikin sabani wani lokaci uban shi ke jawowa don yana da karkataccen ɗabi'a yana da tsanani yana da rashin ba da hanzari wani lokaci uwar gidan take haifarwa saboda ba ta da kunya ba ta da mutunci wani lokaci kuma duka su biyan kowa yana ba da gudunmuwa sai ka ana ta samun matsaloli wa hadha al-amalu lahu dawruhu sayyi ala al-awlad yana cutar da yara wannan yawan sabanin kullun yaya suna ganin uwa tana saba da uba uba na saba da uwa fama mawqiful walid alladhi yara walidahu wa huwa yadribu walidatahu dan da ya ga uban shi na dukan uwan shi ina zai saka kanshi wa ya zaliba ala hadil qawl yana kausasa mata harshe wa ma mawqifu idza ra'a ummu tasu'u mu'amalata walidihi ya da zai yi da kanshi idan ya ga uwa tana munana mu'amala da uban shi za ta zauna ta gaya mu uban shi miyagun maganganu ta kausasa mishi harshe ba mutunci babu wani kimantawa la shakka anna nawazi ash-sharri satataharraku fi nafsihi dole ne a dasa shari'a cikin zuciyarsa wa marajil hiki da satagali fi jawfihi damuwa da kwanci dole ya rika huruwa wutan damuwar zai rika huruwa a cikin cikinsa wa tazulur rahmatu min qalbihi dole ne shi ma zama bashi da rahama wa yanza'u ila sharri wal adwaniya sai ga kullun yana karkata zuwa ga sharri da sabani da abin da zai haifar da gaba da kiyayya tsakanin shi da sauran mutane saboda kullun a gidansu yana ganin dambe ake yi ko uwan ta zagi uban ko uban ya zagi uwa to kaga tun yana jin kiman cewa zagi aibi ne sai da yana ganin babu komi kai ma kana mai abu sai an taya ma abin da ji uwan shi tana gaya ma uban shi abin da ya ga uban shi na ma uwan shi kana mai wani abu kawai sai dai ya ji tafi in shi ne monita ya aji haka zai ta'azabtar da yara in shi ne head boy haka zai ta'azabtar da yara saboda mene saboda irin azaban da yake gani kenan a gidansu in kuka ganganci ya zama ciyaman ko dan majalisa ko gwamna to balbalin bala'i ya faɗa ma al'umma in ko kuka ba shi makami ya rike a hannunsa ya zama ɗan sanda ko soja shi ne sai ka daina bindige mutane babu dalili ko ana haɗa baki da shi a hayan bindigan shi a je a kashe mutane ko a je a yi fashi a samu kuɗi kuskure na gaba a tanaƙub tukka da warwara كأن يأمر الوالد أولاده بالسرق وهو يكذب uba yana ce ma 'ya'yan shi ku rika yin gaskiya fa ƙarya haramun ne amma kuma 'ya'yan suna ganin uban na yin ƙarya subhanallah wa ya'muruhum bil wafa'i bil wa'd wa huwa yukhlif ku rika cika alkawari amma kuma suna ganin kiri-kiri uban yana saba alkawari kun fahimta yana wa'azi da a rika cika alkawari in aka sa lokaci karfe tara to a zo karfe tara a fara sai kuma a ga cewa ana sabawa to kaga wannan aikace muke karantar da su African time kun fahimci abin da nake nufi wa ya'muruhum bil birri was sila wa huwa aqal qati'un kullum zai umarce ku rika sadar da zumunci ku rika kyautata mu mutane amma shi yana yanke zumunci yana saba ma iyayensa yanhahum an shurbi dukhani huwa yashrab duk abin da za ku yi kakku shaye shaye shaye shaye ba da kyau yana keɓewa kuma kana da bensin nan sai kunna taba kuma da makamantansu وليس معنى ذلك أن يترك الوالد نصح أولاده إذا كان مقصرا أو مفرغا في بعض الأمور وما أنا نفهم وتو إذا إذا كان يوم كسكري كك كرا أنك أكاس إنسان شو أنك كسكرا بين بعدين أكين في بكين ko kuma ga wani alkhairi ba ka yi sai a ce to kakka ce ma ƴaƴanka kai sai a ba abinda ake nufi ba kenan abinda ake nufi bal yanbaghi an yansaha lahu ya musu nasiha walau lam yakun amila bima yaqul ko da baya aiki da abinda yake faɗa وإنما المقصود بيان أن التناقض بين القول والفعل يفقد النصاح أثرها أنا سألونا مكني إن فكان أمرني أما باكاي كان هني أما باكاي تو wannan fa yakan hana tasiri tasirin shi kaɗan ne ko yaron da ka umarta da alkhairi ne yanzu ya tantance to baban ma baba na ma da yake saka in shi nayi baba na da yake saka in ƙarya ƙarya yake sakawa sai a aiko a ce baba ga zo ka je ka ce ba ni nan bayan kuma yana nan bayan kuma yana nan sai ce ka je ka ce ba ni yau da kullum ya koya ma dan ƙarya to mafi sharri ita ce ƙaryan da uwa take shiryawa kuma ɗaya san ƙarya ne sai ta shirya ma uba sai ta shirya ma uba kuma ɗan ya san ƙarya take yi a gaban shi aka yi ko dai su yi saɓani tsakankaninta da abokiyar zamanta ɗan ya ga komi ya ga abin da ya faru amma sai ta ji tana gaya ma uban an yi kaza an yi kaza an yi kaza kuma dan ya san ƙarya take yi ko kuma ta shirya wani ƙarya ga shi uban din ta samu kuɗi a hannunsa ko wani abu ya kama da haka kuma dan ya san duk ƙarya ne ko ta fita ba izinin shi kin fita ta ce ni wallahi ban fita ba har ta yi rantsuwa da Allah kuma dan ya san ƙarya ne ta fita wannan mummunan tarbiyya ce abu na gaba al'ahadu al-qadamat wal murabbiyat bi tarbiyat al-awlad barin ma masu hidima da masu reno tarbiyyan yaya cikin miyagun kurakure ne wannan fa hadha al-amru jiddun khatir wannan al'amari ne mai hadari matuƙa khususan idza kanat al-khadima aw al-murabbiya kafira musamman in arniya ce ita mai renan ko kuma mai yin maka hidima a cikin gida musamman in arniya ce ko kuma wanda aka ɗauko ta ba ta da addini ka san yan gayu sukan ɗauko masu aiki to ba ɗauko mai aikin shine aibi ba wace ka je ka ɗauko wata sai an je wata jiha an ɗauko ta wata sai a ce to aje irin jihohin nan da suke talauce musu katutu sai a je a ɗauko mai aiki wata sai a je irin ƙauyakun nan waɗanda suna da alaƙa da maguzawa sai a je a samu mai aiki daga can wanda yake kalmomi ma ba ta da kalmomi na gasattu ballanta na aiki ballanta na aiki haka kuma za ta zo ɗabi'unta da ta ɗauko daga can inda ta ɗauko tarbiyyan nan za ta zo ta dasa maka a cikin gidanka kai nan matanka tana nan tana hura hanci ayi ni ina da mai aiki wallahi ga da ke zana ki ta da kau da ke ɗauko irin wannan mummunan ma'aikaciyar ki kawo gidanki ki ɗauko ma'aikaciyar da take bata san halar da haram ba ma in ma ba ki a gidan ta zama ita ce za ta rika hidima a ɗakin mijinki kun gane abin da nake nufi ai in ba ki nan ita ce wakiliyanki ga mijin wani lokaci akan samu irin wannan ko ƴaƴan gidan so za ka sai a ɗauko mai aiki kawai sai a bar tarbiyyar yara a hannunta ina yaranki ina muhammad sai ki ce ai na bar mai aiki kin san in zan tafi aiki tun safe in na bar mata to sai na dawo karfe biyar take dawo mini shi ko kun ci gaba ko kun shiga next level ya ce gane kurin ki malam yace fa zalika mud'atu lil-inhiraf al-awlad wa fasad aqaidi mu akhlaqin wannan zai gurbata tarbiya zai bata aqidojin yara da ɗabi'unsu aqidansu ma sai ya gurbata to yarinyar da ta fito daga cikin maguzawa ko rantsuwa za ta yi tana rantsuwa da Allah ne wani lokaci ba sai dai ka ji tana rantsuwa da dokin kofa ba ko ka je ka ɗauko wata yarinya daga Niger wanda su a ɗabi'ansu shine in za ka gaida mutum ka durƙusa sai ka kai ƙasa akwai waɗansu ƙabilun ma da yake ba su bambance tsakankanin jinsin mace da namiji mun taɓa zuwa wani gari daga cikin garuruwa wani mutumin kirki a garin mutumin kirki ne cikin mutanen kirkin garin shi ya zo ya gaya ma wanda muka tafi da shi ɗin da zai zauna a can garin cewa duk bukatun da kake da shi ga wancan nan ga wancan nan kana ma iya barin mata mabuɗin ɗakin kai ta za ta share maka ce maka girki ce maka wane ne in ta zo ta rere ka officially uban ya ɗauko yan ya ba da ita ga wannan ɗan uwa to in ka je ka ɗauko irin wannan mai aiki a cikin irin wannan ƙabilan ya kake ji Allah ka shirya da mu abu na ashirin da bakwai tarkul banati yuzhibna li suqi bila mahram a bar 'ya'ya mata su rika tafiya kasuwa ba tare da muharrami ba wala shakka anna hadha tafriqun azimun wa ikhlalun bil amana wannan sakaci ne babba kuma cin amana ne kaha insha Allah fa minan nas man yadhhabu ko yadhhabu bi banati ila suqi sai mutum ya tafi kasuwa da 'ya'yan shi mata fayamkufna fihi sa'ati tuwal idan ya kai su cikin kasuwan shi sai tsaya a mota shi baban nasu sai bai 'ya'yan nan shiga kasuwa sai sai awa uku hudu biyar ya tajawwalna bainal ba'is biduni maharam su ne ba su shago kaza ba su guri mai sai da kaya kaza ba su guri kaza ba su guri kaza mimma yu'arriduna lil fitna wanda kuma hakan yana jefa mata cikin fitina ko mata kun fi ni sanin wannan in aka ce maka lokacin sallah cikin azumi kenan ko gab da babban sallah ko wani biki hakanan zaka ga mata suna bin shago shago abin da suke nema dan ragin naira ashirin ragin naira talatin ragin naira ɗari sauƙin naira ɗari biyu wanda ko ya lamunce mata zai mata ragin ragin kuɗi to ai kawai ta ce ne na zama naka ba za ta ce ba kuma ka je kasuwa ka gani inda za ka ga mata suna fira da masu shaguna kai ka ce da kanuwa wa da kanuwa ce ta riƙe sunan shi kamar sunan kaninta ko yayanta kabiru ni fa zan fa tafi ni fa kabiru fa ka bata min lokaci da Allah ki hakuri mana ki hakuri in sallama wancan sai mutum ɗari su zo su yi ciniki a gaban ta tafi ita tana na ashaba me take jira to ubanta ya kai ta gurin wannan ubanta ya kai ta wa ja'alhunna yaftunna ghayrahunna suna fitinan wasu su fada cikin fitina kuma su fitin wasu walau qila li ba'd ha'ula'i inda ka ce ma ɗaya daga cikin iyayen nan lima la tanzil ma'ahunna ila suq kai ma alhaji ka fita ka shiga cikin kasuwa mana da 'ya'yanka sai ya ce maka astahi an yarani ahadun ma'ahunna wallahi ina jin kunya eh la shakka akwai kunya ni dai ina jin kunya ni dai kamar ni zan ji kunyan a ganin ina galabaita a cikin kasuwa ni ko a madina ba na shiga kasuwa illa alhajatin ma'alum ma'aluma zan yi tamin abin da nake nema kawai nan zan je in so in fito amma irin wannan gantalin da mata za su ga cikin kasuwa suna yi wata cokali cokali ko wannan sai an tsaya cokali an ga iri kaza sai an dauka an dudduba an tambaye farashi a matsa gaba a ga wani irin cokalin a ga wani dan faranti a ga kaza wannan bata lokaci har ina ka kirgaji abin da kake nema ka hari abin da kake nema ka ba kanka lokaci don kasuwa dandalin shaidan ne haka annabi ya faɗi to kai ka je gidan shaidan ka daɗe gara ka shiga bayi ki je ki shiga bayi ki daɗe da ki je kasuwa ki daɗe saboda bayin daga ke sai shaidan da wasu wasan shi a kasuwa ko bayan shaidan da wasu wasan shi kuma akwai ma'aikatan shi da yawa to sai mutum ya ce yana jin kunya malai ce subhanallah أتستحي من الناس ولا تستحي من الله أما تخاف العقوبة أما تخشى الفتنة law kana indaka ghanamun ma tarta bila ra'in yar'aha baka jin kunya kunyan Allah baka jin tsoron ukuban da Allah zai maka saboda wannan inda kana da tumakai ne zai yiwu ka bar tumakanka ba tare da mai kula ba a irzuka arkasa indaka min ghanamik yanzu kenan dukiyanka ya fi maka sauki fiye da mutuncinka amma taksha alaihi min az-zi'ab ad-dariya baka tsoron yanzu in ka bar tumakanka ba mai kula kirki ce ko zaki je cinye maka su wa man ra'a ghanaman fi ardi musba'atin wa nama anha tawalla ra'ayha al-asad duk wanda ke kiwon tumakai ya shiga daji sai ya kwanta yi bacci to zakanya da kuraye da, da, da sauran namun daji su za su yi maka kiwo idan ka ba kura kiwo za ka zo ka samu abin kiwon ka lafiya lau ai a naku akwai ƙari ko akwai ƙari shi ne ke cewa sai a ce ma wannan mutum إذا كنت تستحي من النزول مع محارمك فاذهب بهن إلى الأسواق الخاصة بالنساء أو اذهب بهن إلى بلد قريبة من بلدك وانزل معهن حيث لا يعرفك أحد هناك to mai irin wannan ɗabi'an a can ma kenan su wurin su sai a ce to in kana jin kunyan kar wani ya ganka to ka tafi da su kasuwan da yake kawo kasuwan mata ne ba irin kasuwan mata na sabon garin Zaria ba suna ne kawai nan kasuwan mata ko a Kano ce kofar mata kasuwa ne na kowa da kowa kowa na shiga amma kasuwan da yake mata kaɗan ke mu'amala da wurin ko kuma to ka bar garin nan ka shigo na garin mana sai ka kai sa kasuwa inda ba wanda zai ganka wanda ya san ka ila kun gani maimakon a ce a zariya sai ka ce to bari in tafi bari in tafi bari in tafi Kano saboda zaka shiga kasuwa zaka shiga kasuwa sai ka je Kano ko sai ka je Kaduna wannan kuskure ne daga cikin kurakurai na 28 ihmalul hatifi wa adam muraqabati fil manzil barin waya a gida ba tare da bibiya ba ba sa ido fa ba'd al aba hadahu Allah la yalqi lil hatifi balan ba abin da ya dame shi da matsalan waya wannan ko matsalan wayan landline ko kuma matsalan wayan wannan wayan jawwal wala yuraqibu abadan بل ربما أعطى كل واحد واحد من أبنائه وبناته هاتفا خاصة في غرفته akwai ma uban da za ga ya siyo waya ya ba kowa daga cikin ƴaƴan shi da ƴan matan da samarin kowa an bashi nashi waya wa ma alima anna al-hatifa idza usi'a idza usi'a istikhdamuhu asbaha ma'awwala hadin wa khira bai san cewa wayan nan idan aka munana mu'amala da shi to zai gurbata zai kuma rusa tarbiyya fakam jarra min balaya wa razaya so nawa ne waya ke jawo bala'i da kuma karkata zuwa ga banna wa kam qala ila shururul mihani ya jagoranci mutum zuwa ga sharrura da fitintunu sace-sace ne ana gano shi ta waya ana kulla sace-sacen ta waya kidnapping ne zinace-zinace ne da sauran dangogin banna وكمنت هكا بسببه من عرضي وكم خرب لأجل من بيت mutunci nawa yanzu bi gidaje nawa suka rushe saboda matsalan waya to sai mutum ya samu waya sai ya ba yaya ba bibiya kai ko da bibiyan ma a yanzu gara ma waya na ƙasa amma wannan wayan jawwal din nan android din nan da ake rikewa a hannu Allahul musta'an Allah ya sauka ni ban ga wani bibiyan da ra'ayin wannan wayan ne ya tsira ba ban gan shi ba wai a ce wai iyaye suna bibiya eh fitina dai ta zo mana jarabawa ce kuma ta Allah gare mu wayan la budda minha wajibi ai mu'amala da ita kila yaro ya kai matsayin da kila zai yi wani assignment kila shiga jami'a zai yi assignment yana da bukatun shiga internet ya ga abubuwa mabambanta wanda duniya yanzu an riga an ci gaba an kai haka ka bar mishi wayan fitina ka raba shi da wayan fitina sai dai ka bashi amma kullum kai masa nasiha ka tsoratar da shi Allah in uwan tana da kan gado ta fi kusa da yaran kullum ce mishi nasiha ta tsoratar da shi Allah to kuma ana nan ana son idan a yi mishi mufaji'a a yi bazata in an ga abin da ba daidai ba a tsoratar da shi amma kwace waya amma da dama sai iyaye su ba yaro waya ba bibiya wayan ya riga ya zama jini da tsokan shi to me baka tsammani kuskure na ashirin da tara al-ghafratu amma ya qara'uhu al-awlad rafkana daga abin da ƴaƴa suke karantawa fal qira'atu wala shakka tasubul fikr kaga karatu gabaki ɗaya kawai aka ce karatu to yana kintsa tunani ba kintsawa a ce na kirki ba yana ba kwakwalwa karkata zuwa ga wani abu shine yake cewa to asir fil qari salban aw ijabiyya yana ma mai karatun tasiri ko dai ta janibin alkhairi ko ta janibin sharri fa ba'd al aba la yalqi laha balan fa la yas'alu an qira'ati auladihi ba abin da ya dame shi mene ai ana ke karantawa wala yuwajjihu ila qira'atin nafi'a ba zai rika kwadaitar da su akan sarƙayin karatu mai amfani ba wala yuhadhiru min qira'ati darra ba zai rika tsoratar da su Allah yana nisanta su da karatun abin da bai da amfani ba ga miyagun littattafai wanda ake rubuta na soyayya da fimafimai kamar da muka yi magana a baya fimafimai musamman irin na hausa a cikin fimafimai a yau ban ga fim mafi sharri ba fiye da fim ɗin hausa fim ɗin hausa ya fi sharri fiye da fim ɗin turawa da na indiya alhamdulillah jinsin baƙin fata musamman mu musulmi idan ka ga wani abu a cikin turawa wani fim ne kilan turawa sai ka ji mutum ce shegu kafirin banza sai ya zage su a wannan lokacin yana nuna cewa ne sun zo da wani abu wanda ya sha bamban da addinin shi da ɗabi'arsa idan mun ga indiyawa suna rawa suna kiɗa suna rungume meniya a bainin jama'a sai mu ce dama mushrikai ne wani mushrike na mun fakina hatta ta ce mun bayyana mun tafi kasan indiya mun taba akwai dan uwana da muka je da shi ya samu wata arniya tana son shi ya ce min to mala ya za a yi kenan nace ai wannan wani mushriki ne mun faƙi na ta ta ce mun bayyana auren su bai halatta da ma ahlul kitabi ce sai ka aure ta da kirista ce ko ba yahudiya sai ka aure ta amma bai ba wannan ba majusi abin nan ne ba ma gujiya ce anniya ce bautan gumaka take yi irin wannan ba auren su ba auren su to idan mutum ya ga indiyawa suna wani abu sai ɗauka innan dama can san ba jinsin mu ɗaya ba launin fata mu ɗaya ba yaran mu ɗaya amma ka ga bahaushe da bahaushiya yaranka suke yi launin fatanka addininka suke yi wai kai wani lokaci ma a cikin kamakuman ana iya kawo hadisi ko ayin qur'ani ayar da take kai idan ka kalle ta sai ka kwana uku tana maka tasiri kana jin raɗaɗinta a cikin zuciyanka ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya wannan ayar idan mai imani ya karanta ta za ta dake zuciyarsa sai kwana da kwanaki yana jin raɗaɗinta su ko waɗannan galban su sun ga abin wasa a cikinta da ita za su yi wasa to da wa'annan fumafuman na hausa da littattafan hausa duk babu abin da ya kai su gurɓata tarbiyya kai ka ce allah ya aiko mu duniya ne domin mu soyayya tsakankanin maza da mata haka fina-finan nan suka mai da mu daidai lokacin da yake duniya tana ci gaba science and technology yanzu ke tasiri a duniya me kuka kirkiro me kuka gano wanda da can ba a gano ba mu ko nan muna nan muna ta gantarin fim da kiɗe-kiɗe da raye-raye ga matasan mu zarata mala wanda duk wanda ka taba a ciki zai iya in ya baza kokarin shi wallahi zai iya kirkiro wani abu da duniya za ta amfana zai zama wani katafaren likita da duniya za ta amfana da zuwan shi duniya amma kawai sai a ta nuna maka ai ga yan fim nan sun yi kuɗi sun yi waye sun yi waye har suna ɗauko suna ba da scholarship na ƙarya scholarship na ƙarya haka nan ko shekara da yi ba wani ɗan fim ya ya da scholarship wai za a ɗauki nauyin waɗansu waɗansu ɗalibai a zaria kawai da lalacewa wannan mai yin ƙaho ma kenan annabi ya ce kasbul hajjani khabith ballantana kasbu dan fim haramun ne wannan dukiyar wallahi ba halas yake ci ba ba duk dukiyar da ta zo hannunka ita ce halas ba to Allah ka shirya da mu kuskure na 30 ihtiqarul aulad wa qillatu tashji'ihim wala kanta yara da kuma rashin karfafansu akan abubuwa daga cikin misalan wannan iskatun idza ta kallamu akwai iyayen da yake da zaran yaro ya fara magana yi wa mutane shiru sai a kyare shi wa sukhriyatu bihim wa bi hadithihim idan yaro ya wani abu wanda ya danyi kuskure sai ya fara mishi izgili wai ka ji ya ce kaza sai a kwashe da dariya ko uwan ko uban ko ƴaƴan gidan sai a ta ma yaro izgilanci kila ya kuskure gurin faɗin wata kalma sai a ta mishi izgilanci ana mishi dariya akai wannan kuskure ne mimma ya ja'al walada adima thiqati bi nafsihi wannan ke sanya yaro ya zama bai yarda da kanshi ba sai kaga ko magana ne zai zai magana cikin rauni in aka ce wani mene shawaranka to tun yana yaro an ta kyare shi sai ka je ce to na je san ko na faɗa je ba za a yarda ba in kuma da zai faɗa sai ka je ya faɗa bi mai amfani a ƙa'ida a nuna ma yaro ra'ayinka ra'ayi ne nagartacce ka masha Allah ka ji wannan ra'ayin da ka kawo abu ne mai kyan gaske amma dai sai dai can ya kamata ya zama kaza ne sai ya bi shi gyara akai a shi kenan sai ya ta kyara yaro ana nuna mishi shi ba shi da wani ra'ayi mai kyau ra'ayin shi bai da karfi qalilul jar'at fil kalami wa ta'bir an ra'ayi sai ya zama yana da karancin karfin hali wurin faɗin ra'ayinsa ko kuma wurin magana wato an hana yaro ya koyi magana sun sanyin sassafe na biyu a tashiniyu alayhim idan aka ba'u muzanta su idan sun yi kuskure walam zuhu idan aka zundansu da ninnuna su idan suka ɗan samu wani tuntuɓe fi mawqif a wani abu au ta'assaru fi manasaba ko suka yi tuntube a wani taro ko a wani abu da ke faruwa kila sun yi kuskuren magana ko sun yi kuskuren aiki ya kamata su ɗauko baƙi ne su sa a nan sai suka ɗauko ja suka sa da Allah dube ka da Allah dube ka sakare sakare waye ce ka ɗauko wannan kasa duk sai a gama kyare shi saboda ya ɗan kuskure maimakon ya ɗauko ja ya sa a wurin baki sai ce masha Allah ka kyauta Allah ya ma albarka amma kaga wannan gurin abu kaza ya kamata da shi bakin ya kamata a kawo nan ba jan ba kaga in aka sa ja a gurin nan kaga zai kaza zai kaza zai kaza a hankalce sai ya gane au ga aibin wannan da aka kawo shi nan ashe ba anin ya kamata a kawo shi ba an kuma karfafe shi amma yana yin dan kurkure kaɗan shi ke sai aibanta shi ko misali an ce yaro ɗauko riga ka sa sai ya sa gaba a baya uwan shi tana ɗaukowa sai duka sa kare haka aka ce maka ake sa riga kin nuna mishi kewan kwakwalwar shi ta daskare wuri ɗaya sai ki bari ya sa rigan shi a juyi sai ki ɗauko ki ce mishi Sulaiman ya ce na kaga in zaka sa riga in me aljihu ne to aljihun a gaba yake zuwa ba a sa aljihu a baya ko da yake a gurin mutanen sudan su suna yin riguna masu aljihu a baya za ga mutum da aljihun shi a gaba kuma da aljihun shi a baya kaga in za ka yi mishi kyauta in ya ta karba kaga sai ka sa mishi a baya kawai kenan idan kuma irin rigunan mata ne sai ki ce mishi sai ki ce mata kin ga duk inda kika ga riga da zi to zi yana zuwa a baya ne dan haka nan yake zuwa a gaba sake sawa magani sai ki ba ta chance za mu karanta shi ma a gaba ko ki ba shi chance ki ce ya ƙara yi ila an fahimta to amma yaro yana kuskure an kyare shi to wannan mai mayu ladu ladaihi alhajal wal hazima sai kullun ya zama cikin tsoro kullun ya rika rena kan shi yana ganin ko ya mayi ba daidai bane wa yushkiru alwalid bil ujub wal kibriya fa yatakawwanu bidhalika alhajal lin nafsi bayna at-tarfayn fala yumkinu ba'dahu lil walid an yu'athira fi awladihi shi kuma uban yana wani fankama yana jin shi ya gane abubuwa yaro bai gane ba to in tafiya ta tafi sai yaron ya rena kanshi sai kasance babu tasiri tsakankanin uban da dan ko uban ya ce kaza sai yaro ya ga ko ma nayi za a ce bai yi ba ko ma nayi za a ce bai yi ba to gara ma in bari kawai cikin kurakuran shine izdira'uhum idza taqamu cikin miyagun kurakurai shine a rika wofintar da yaro ana tozarta shi idan aka ga yayi wani abu na tsayuwa akan tafarki madaidaiciya wa hadha ashaddu mazahir al-ihtikar wa azamu sura suwarihi فتجد من الآباء من يحتقر أولاده إذا رأى منهم تقى وصلاحا واستقامة وهداية idan iyaye suka ga yaro yayi wani abu na tsoron Allah na gwaninta a addinance sai su koma suna mishi izgilanci misali sai aka ga yaro ya fara barin gemu kila ya ji wani hadisi ne manzon Allah ce a bar gemu uba yana ganin shi me nake ganin ka haka kamun wani wata wani bursuru sai a kwashe mishi da dariya ko kuma yaro ya ji hadisi manzon Allah sassan ya hana wando waje ya wuce idan sawu me nake gani haka mun wani mai tsallake wuta kuma za ku zama mai tsana masu tsananin addini ne sai a ta aibanta yaro ko yau an ga yaro ya ɗauko Qur'ani yana karantawa ko ya ɗaga hannu yana addu'a sai a ta aibanta shi a'a wani kuma yanzu ka zama kaza ne wani ka zama kaza ne sai kyalkyal sai a kwashe mishi da dariya to wannan mimma ya ji alhu ya sai su bace wala a ƙarin yanke so yanku so sai su koma akan turban banna fa yusbihuna ba'da zalika alatan alayhi sai su zama matsala akan iyaye wa sababan li jaril balaya ilayhi kuma sai su ta jawo ma iyayen su bala'o'a daban-daban ina ga lokaci yayi za mu amfani da wannan dama mu dakata a nan insha Allah ta'ala a zama ta gaba za mu ci gaba abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ka gafarta wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk halan balala yau baka nuna min lokaci yayi ba eh a